بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافيا لهدي شابير قوة ذو القعدة هجر النبي صلى الله عليه وسلم ألف ذري هدود أربعين هدو دي دي دا hudu ga watan shida shekarar 2023 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an dake nan ganyen oda saminaka muna ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabu ishratin nisa lil imam al hafiz abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib an-nasa'i rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na na takwas a cikin gaya karatu wannan littafi idan jama'a ba su manta ba muna nan ne a babin da malam yake mana bayani dangane da alghayratu ma'ana kishi kamar yadda bahaushe ke cewa kishi kumallan mata Allah madaukakin sarki ya azurta matanmu da kyakkyawan kishi ya kuma kiyaye su daga mummunan kishi ya sa su yi kishi irin na hankali ya kare su daga kishi irin na hauka domin shi ma kishin kala-kala ne akwai na hankali akwai na hauka Allah ka tsare mu za mu tashi akan hadithi na 24 a cikin yaran gero waɗannan hadithai wancan hadithai da muka wuce sun bayyana mana irin kishi da ummuna aisha da ummuna hafsa suke yi tsakaninsu da wane zainabu bintu jahshin Allah ya ƙara mata yadda da kuma abin da ya gudana tsakanin na Aisha da kuma Ummu Salama Allah ya ƙara mata yadda duk wannan yana nuna maka cewa ashe rayuwar aure da zamantakewa cike take da kalubale da rigingimu iri daban-daban illa iyaka akan yi haƙuri ne a kai zuciya nesa a yi rarrashi a kau da kai a kuma yi abin da ya kamata in an yi wannan sai a samu kyakkyawan zamantakewa tsakanin miji da mata amma idan kowa zai murda nashi ainihin wato kambun ya ce shi ma dole sai ya yi ɗari bisa ɗari abin da ya kamata ya yi ko na haƙƙinsa ko rashin haƙuri ko wani makamancin wannan babu shakka za a samu tasgaro mai ɗimbin yawa ƙware da gaske Allah ya maɗaukacin sarki ya dacar da mu malin ya ce ƙala akhbarana qutaybata bin sa'idin قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن عبادة, عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت أن عائشة رضي الله عنها قالت وأن حديثي أنكر بوشي يا رويتش إمام النسائي دقمال منسى قتيبة بن سعيد وأن مالمي قتيبة بن سعيد shi ne ake cewa malamin malamai dukkanin malaman da na kutubu sitta sun yi karatu a wurinsa in banda imamu ibnu maja shi ma imam ibnu maja ya yi riwaya daga gare shi amma riwaya ce bi wasiɓa mana ya yi riwaya ta hanyar wani wanda ya karatu a wurin malin utaibatu dan sa'idin allah ya ƙara mishi yadda babban malamin hadithi ne Bukhari, Muslim, Abu Dawuda, Nasa'i, Tirmidhi an gane wannan ko dukkan su gaba ɗaya sun yi karatu a wajen wannan malamin malami ne mai dimbin ilimi kuma ya rayu Allah ya mishi tsawon rai don ya kai kusan shekara 94 kafin Allah ya mishi cikawa Allah ya madaukakin sarki ya ji kansa malam Utayya ibn Sa'id ya ce qala hadathana al-Layth yace malam Layth ya bani labari wannan shi Laif ibn Sa'din Laifu ibn Sa'din babban malamin hadisi ne kuma babban malamin fiqh dan wannan malamin jama'a mutumin kasar Misra ne kuma malamai ma suka ce ya fi imamu maliku fikihu da fahimtar nassosin shari'a sai da shi malami ya ɗan kasuwa yana karantarwa kuma yana kasuwanci sai dai ɗalibansa da yawa ba a samu waɗanda suka yaɗa iliminsa ba har aka wayi gari ya zama kamar maliku wanda za a ce shi ma da mazhabi tashi ta karan kansa misali an gane wannan ku amma babban malami ne kwarai daga baya ɗalibansa gaba ɗaya suka kwashi jiki suka koma madina wajen maliku me ya kamata yi in a wannan zamani ne hasara za a kama yi ku ana zage-zage ana cin mutunci ce a tunda sun kuma wajen maliku ya ce mu kuma bari mu ci gaba da yin kasuwanci muna kai wa maliku kuɗi ya sami abin da zai ci ya sha ya zauna din karanta da mutane ilimi ina fata an gane wannan jama'a haka ake yi a rayuwa idan wani ya ɗauki wancan ɓangaren ya riƙe ya ne wa al'umma hidima to sai a tallafa masa da abin da zai ci ya sha ya sami dama na karantar da al'umma kada wasu ababe na rayuwa su dinga shagaltar da shi gabarin karantar da mutane amma wannan zamanin namu sai dai Allah madaukakin sarki ya ji kanmu eh galibi ba ma iya malaman mu hidima ba ma ya dauke musu abinda za su danyi wata hidima ta rayuwa ballantana su samu daman 100 bisa 100 su karantar da mu balma wani saboda rashin taimakon da ba a yi masa da rashin kulawa da shi ke sa ya saki hanya ya hawo wani layin daban ya kama dan bokanci bokanci dan duba duba dan istihara istihara to ba ka kawo abin da ya kamata ba ku rike shi ba an gane wannan shi kuma ya zauna bai iya wata sana'a ba Allah ka tsare mana imanin da haka malam Layth ibn Sa'ad ya koma yana neman kuɗi su kuma suna taimakawa Imam Malik da abin da zai ci da abin da zai sha da tufafi da komai har malamai na cewa al-Layth afqahu min Malik illa an ashabahu dayya'uhu suka ce Layth dan Sa'ad ya fi Maliku fiqhu kamar ka ce ya fi maliku ilimi sai dai kawai ɗalibansa ne suka ƙyale shi suka rabu da shi ba su yada iliminsa kamar yadda ɗaliban maliku suka yada ainihin wato iliminsa ba Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi an yahya shi kuma ainihin wato daga yahya ibn yahya an ubada ibn walid ibn ubada ibn samit daga ubada ibn walid ibn ubada ibn samit shi kuma wannan jika ne na wannan sahabi ubbarat an samit Allah ya kara mishi yadda an gane wannan ko yawwa shi kuma daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda qalat ummuna Aisha radiyallahu anha tace iltamastu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wata rana na laliba annabi sallallahu alaihi wasallama akan shimfiɗa in naji inda yake in je in runguma dan kayana haka mata suke jama'a in dai akwai soyayya mai ƙarfi tsakanin miji da mata sai kaga ainihin wato ba ta jin daɗin ta kwanta ba tare tana taɓa jikin mijinta ba ta ce wata rana ina cikin kwance sai na laliba akan shimfiɗa na nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin babu wuta irin namu wannan ba maganar sola ba maganar janareta ba maganar a ci balbalce ake dan kunna mai a dan sa ita ma za a kwanta sai a yi me sai a bice ta sai a bice ta ma'ana sai a kashe ta kenan ko eh to kaga idan an bice ta zai zama daki babu me babu haske don haka ba wai yadda za ta na hange shi bane za ta gan shi da ta laliba ta laliba ta laliba kan shimfiɗa sai ba ta ji shi ba an gane wannan fa'adkhaltu yadi fi sha'rihi sai na shigar da hannuna a cikin gashinsa faƙala sai manzon Allah ya ce da ni ya ce da ni ja'aki shaiƙonuki shaiɗaninki ne ya zo miki faƙultu sai na ce da shi ama laka shaiƙonun shin kai ma kana da shaidani ne qala bala yace i kwarai ni ma ina da shaidani walakin Allah a'anani alaihi fa aslama sai dai Allah ya taimake ni akan sa ya musulunta ina fata an gane wannan to akwai abin da malamai ke ce ma sababu iradil hadith wannan yana da muhimmanci ɗalibin hadith ya san wannan sababu iradi al hadith a kuma sababul wurud sababul irad ta yayyuwa daga mai riwaya ne yake ba da labarin dalilin da yasa aka faɗi wannan hadithin ko kuma dalilin abin da ya faru tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda abin ya faru da shi sai ya gaya mana abin da manzon Allah ya faɗa kamar yadda Qur'ani yake da sababun nuzul dalilin saukar da aya ko sura to akwai kuma sababul wurud ma'ana dalilin da yasa manzon Allah ya faɗi wannan magana ko zance akan abin da ke faruwa abin da ke faruwa shine nana Aisha radiyallahu anha mace ce mai tsananin kishi mun ji a baya ko yawwa don haka wata rana tana kwance tana cikin baccinta jim kaɗan ɗan farkawa da za ta yi sai ta ji bata ji manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ina fata an gane wannan me ta yi sai ta laliba kan shimfiɗa ta ji ko ya kuma daga can gefe ne ta ji bata ji shi ba sai ya faɗo a ranta cewa iye ma yanzu haka fa ya fita ya tafi ɗakin wata ne kibɗi jam lallai ne ma ina fata an gane wannan yawwa to da ta ji wannan yanayin sai ta miƙe ta zabara miƙe wanda za ta yi sai ta ji alamun shiga shi nan yana sallah ina fata an gane wannan to me ya faru da ta neme shi za mu makaranta a wannan riwayar ta gaba da ta neme shi ta ji shi yana sallah duk da haka bata haƙura ba tana ganin anya bai je ɗakin wata ba kawai ya dawo ne ya nuna min kamar yana sallah fa adkhaltu yadi fi sha'rihi sai ta shigar da hannunsa a cikin ina gashinsa me yasa ta yi haka saboda manzon Allah yana jumma an gani jumma shine gashi wanda yake yana da yawa kuma ya ya sauko haka har zuwa jikin kunni ta baya kuma har yana taba ina har yana taba jikin wuya haka gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba ga ba da kikin gashi bane irin naka na mutumin Afirka ko da ka tara gashin sai dai ta tsawo kawai tsogogo haka eh a gashi ne irin na balarabi ba wanda yake manzon Allah kyau a cikin halittun Allah gaba daya eh manzo Allah ya ce naga annabi Yusuf alaihi salam lokacin da nayi sama sai na ganshi an bashi rabin kyau na duk duniya gaba daya ce ni kuma Allah ya bani dukkanin kyau gaba daya eh annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam kaga irin wannan ki ai za ya kamata ya kishi akan sa ko ita ma za ta zo ta gaya da bakinta ta shigar da hannunta ne cikin gashin sa ta tabbatar yayi wanka ko bai wanka ba ina fata mun gane wannan eh ta ga na ganin ai zai wahala in ma yayi wanka a ce yanzu ya tsantsame to duk da haka naji sallah yake yi eh din bari in sa hannu a cikin gashin shi inji yana fa sallar ta taba shi ta sa hannu a cikin gashin shi ta ji ba komai sai ta koma ta lafi kawai ta kuncin ta eh mana so da ka bata ji wannan danshin ba sai hankalinta ya kwanta to shi ne sai manzo Allah ya ce da ita yace da ita qad ja'aki shaytanuki shaytanin aljaninki ne yazo miki an gane wannan ai a wata riwaya take cewa ya rasulullah yanzu ni ina da shaytani manzo Allah ya ce kwarai kuwa to amma ta ce kai kai kai kai ni zaka ma shari a ba ta haka ba sai ta ce kai ma kana da shi ta ta ba mu ilimi tunda manzon Allah ya faɗa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sai yace da ita qad ja'aki shaytanuki shin shaydaninki ne yazo miki an gane wannan ai shaydaninki ya mene shaydaninki ne yazo miki faƙultu sai na ce da shi kaga ba ta yi musu ba sai da ce da shi amma laka shaitanun ka ji mata ba kai ma kana da shaitani ne tun da yake tana da shi to kai ma kana da shaitani ne kai ma din qala sai manzon Allah ce bala yace i ni ma ina da nawa ina da nawa shaitanin aljannin walakin Allah sai dai lalle Allah ta'ala a'anani alaihi fa aslama Allah ya taimake ni akan sanawa ya musulunta an gani a wata riwayar fala ya'muruni illa bi khairin ni baya umarta ta da aikata komai sai alkhairi ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace to wannan nasan hadisin jama'a sai nuna mana cewa ashe ɗabi'an mata na yin kishi yana nan daram damdam ba maganin canza kuma soyayya ke sa a kishi jama'a wanda ya gaba a kishinsa ba a san shi in dai ka gaba a kishinka ba a kishi a kanka to ba a san ka ka je ka nemi soyayya ina fata mun gane wannan amma lallai tabbas idan mata kana son ka ba ta son ta ga wata na shinshinan ka ba ta son ma ta ga kana zama a gaban mata haka ko da karantarwa ne fa mace ta ga kana zama kana karantar da mata da ƴan mata haka za ta tana jin wani abu a ranta kash kash ina ma amma da animo ne wannan karantarwa shi dole ne sai ya karantar da mata ne kwarai kwarai kana gudun idan sa ya kyallaro ya ga wata bacin rana a wurinsu ko? mu kuma kyawun kyawun rana eh namiji kenan bawan Allah shi ne imil jauzi a cikin tafin sinin khatir yake cewa bai taba ganin wata halitta mafi ban abin ban mamaki kamar namiji ba namiji in yana da macen da tafi kowace mace kyau in dai zai zauna a inda mata suke ko zai ga wata mace sai ya dan kyallara ya kalla shi ma halitta ce kuma sai ya yi burin ina ma ina ma an gane wannan ai in ji mawaƙi ko ina ma da nera yauwa ina ma da zai samu haka ne kuma wannan ɗabi'ar ta ɗan adam ku mata ku ji mu haka Allah ya halice mu saboda haka ba za mu canza ba kuma ba za ku canza ba ba za ku daina kishi ba saboda kowa ya dan sassauta ya dan yi hakuri kai in ka je gabanta kakka nuna wata tana da kyau ko ta fi ta kyau ba ruwanka bakinka aleku eh ka yaba mata ka yaba wa kyanta da surar da Allah yi mata ai mu'amala ko wace iri in kawo maka maganar ma kana gan tana da kyau ce oho Allahu a'lam eh kai ma ka san ƙarya kake yi amma ba komai ka ce wallahu a'lam amma ka ce kai ai wannan matan ga kaza ga kaza ga ce iye ma mal jalla kamin shiru Allah e ka ga wai ka ka shekara kaza yar yarinya ai shekara 18 sai ce man dalla min shiru Allah e kai za a sa anta ne din ci ya riga ya kare an gane wannan ne to in ba zuciya an kai nesa ba wani ma kila ya kusa haifarta sai ga an fara magana ke dan kaza kazanki ni zaki ma wannan abun wallahi zaki gani a wannan baka cika namiji ba eh namiji baya mai martani irin wannan namijin amshi irin wannan dariya yake ci a'a yar kwalisa yayi ba mata ayi wasa ayi dariya a tashi shine cika cikan kamala a wurin dan namiji kuma ba a tambayan me yasa kika yi min haka kake karar min irin wannan abu yanzu ku ji ta tambaye shi ne ta taba gashin kansa don ta ji shin ya je ya tara da wata ko ko bai tara da wata ba in kai ne mai za ka yi wai kai ogani mai zafin rai so da kan an yi wannan cewa za ka yi kinta an gashi nake ji kuna jin wuri ya zargi na mashi ke yi zargi baki ma jirgi ba kenan to billahi lazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi baki isa ba kake ƙara min irin wannan abin ni wallahi tallahi duk wanda zai min irin wannan ayya ba mutum ina rujulaka take wannan karfin wannan karfin hankali da Allah ya baka akan mace naka iya controlling mind ɗinka ne naka iya sarrafa kanka a lokacin da kai fushi naka iya bi da su ta hanyar da ya dace naka iya ainihin wato a a gudanarwa ta siyasa a gidanka manzo Allah bai ce iye ma zargi na ma kike yi ai ya kamata ile faɗa haka amma kun ga ya faɗa ko kawai ta ka bai ba manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya datar da mu wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi Imam Muslim ya fitar da shi shi kansa wannan malami Imam An-Nasa'i ya fitar da ainihin wato wannan hadisi yaba ina fata mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya datar da mu akwai maganganu akan hadisin amma ina so sai mun okay na'am a subhanallah eh ina ganin babu wancan bayanin a wancan hadisin na gaba anan ya kamata nake ganin mi wannan bayani a bayani na bi akan wannan jama'a shine ashe kowannen mu nan da muke zaune anan yana da wani shedanin aljani wanda Allah ya kaddara abokin halittan ka ya halice ka tare da shi ina fata an gane duk kaga ka aikata wani aikin sabo galibi to wannan shedanin ne yake ziga ka dan yi kaza mana dan taba kaza mana yi kaza mana shi yasa wani abin da dan adam yake yin aka ce maka mutum ne sai ka tsaka ta mamaki ya aka yayi a a shedanin shi ne yake koya mishi tasarrufat iri daban-daban wanda har zai iya irin wannan abu ina fata mun gano nan jama'a saboda haka kowannen mu ba wanda bai da shi a wata riwaya ta muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani daga cikin kufaci yana da abokin rayuwa daga cikin shedanin aljannu kuma yana da wani abokin rayuwa daga cikin mala'iku shi shedani kullum zungura ka yake iza ka yake yi don ka saba ma Allah ka yi wani abu mummuna don ka saba wa Allah ka halaka shi kuma wannan mala'ikan shi ne wanda yake zuwa ke ce da kai o wani kaman kai zaka yi kaza saboda Allah yanzu ka kama hanya musamman ka tashi daga wuri kaza ka ce zaka je ka saba wa Allah kai yanzu ba zaka hakura ka nena ka ji ka nayi nadama in ji kuma ya ce baka kar Allah rabu da shi da Allah ji ka abinka ai daga duniya sai ka duna eh kai shikenan to ayin baka yanzu ba sai ka zo kana karai bayan ka girma gwara kawai kai yanzu kawai gwara kawai ki fanta ma abinki yanzu ki dan daga wa gayu kawai su dan abin nan ba wani komi kawai in an yi ai za a sha magani a an sami cikin ma akwai abu kaza da ake sha don a zubar da wannan cikin ana yi ko ba a yi ana yi taziyin ne na shaidanu jama'a taziyin irin wannan musiba ce ta kai mu ta kai yawan kalle-kalle yawan sauraron abubuwa munana ta kai ga 'ya'yan zuwa ga lalacewa an wayi gari 'yan mata a sakandiri in aka duba jakarta ana samun kwandon mana sun zama ƴan gari akan harkar zinace-zinace kawai har ma an zo za a yi za ta bashi kororon roba ya sa saboda kata da ciki wasu kuma ƴan matan zuwa suke yi sa implant a tsaga hannunsu a sa musu implant irin na ainihin wacin macen da ba a san ta ɗauki ciki irin na planning saboda ta yi ta ɗaga wa gayu ta zama jakar gayu ta yi ta zinace-zinacenta saboda ta san ba za ta ɗauki ciki ba irin wannan abin ya faru a jihar Kano an je makaranta da aka tashi bincika ƴan mata malam aka tadda mafi yawan ƴan matan duk akwai implant ɗin a jikin su Allah ka tsare mu Allah ka shirya mana zuriya to wa ke sa wannan wannan shaytanin aljanna ke tare da kowa shi ke ingizawa shi ke izawa isa ka aikata ma sabon Allah subhanahu ta'ala shi kuma wannan abokin rayuwar naka daga cikin mala'iku shi kuma kullum yana umartanka da aikata aikin alkhairi yi sallah yi azumi sada zumunci kyautata yi sallan nafila yi kaza yi kaza abubuwa irin waɗannan shi kuma wannan mala'ikan yana saka jama'a ina fata mun gane wannan yawwa to wannan hadifin akwai maganganu da yawa a kansa ina fata mun gane wannan jama'a a a wata riwaya ta daban a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya tashi da na aisha take cewa kharaja indaha laylan manzon Allah yana kwance ne tare da Aisha kawai sai ta ga sadab sadab ya fita sai ya dauki takalmansa a hankali sai ya fita fitan da yayi sai ta dauka ya je dakin wata ne tace faghirtu sai tukuin kishi kawai sai ya kama ni an gane wannan ko me ya faru tace faghirtu alaihi fajaa fara'a ma sana'a ma asna'u to da wannan kishin ni kuma sai na lallaba na je na ga me yake yi to ina zuwa sai na same shi ya dawo yana ma sallah ne a lokacin yana sallah a ɗakinta za ku ji wata yi ta ce fil masjidi a masallaci ana nufin wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware a ɗakin sai saba yin sallah a wannan wurin an gani me ya faru sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta malaki ya Aisha a ghirki ke ko me ya sami ki Aisha kishi ne ya kama ki sai na na Aisha ta ce wa mali la wa mali la ya gharu mithli ala mithlika me zai hana irina ya yi kishi akan irinka haka ne jama'a haka ne haka ya kamata ku ko kuwa irin saboda kai ma ka ji cewa kai ma wani ce tab waye ba zai kishi akan namiji irinka ba ma'ana ga kyau ga kamala ga kyautatawa ga daɗin mu'amala ga addini ga biyan bukata ga kaza da kaza ga kyautayi iri daban-daban ya za a yi ba za a kishin ka ba ashe abin da ke sa mace ta kishi akan namiji menene alkhairansa da kyautatawansa da abubuwa iri daban-daban shi yasa wata matar kamar da kika santuwa yanzu mutum ne bai iya biya wa matarsa ma bukatar kwanciya ta awartayya amma sai ce zai karo aure yace oho a ja karo in ma dubu za ka auro ka auro oho dai jiya yau sai ga irin kishin take yi amma kishin bai kai makura ba tana ganin to me man watan ta zo ita ma din za ta zo ne dai mu dimmu tarin maka yawa kuma ka rasa mai da za ka yi da mu haka ne ko ba ka bane tunda ka'idar rayuwa aure jama'a ba ci da sha bane kawai haƙƙin da ya kamata miji ya soki akan matarsa akwai haƙƙin shimfiɗa akwai sauran haƙoƙi da ka zauna da ita ka dinga jin batu daga gare ta ka dinga ɗebe mata kewa da abubuwa irin waɗannan walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wal rijali alayhinna daraja kamar yadda alqur'ani ya bayani tace ya rasulullah وما لي لا يغار مثلي على مثلك يا إرينا بذاتي تيشي أكم نمجي إرنك به كيما قسم دولة إني أي سيما ظن الله صلى الله عليه وسلم يتشن إتاء أقد جاءك شيطانك وشن شيطانك نيزومك فقالت سيتشي من ظن الله يا رسول الله يا من ظن الله أو معي شيطان يزني دنن إنا لشيطاني a tare da ni? Ƙala, na'am, manzala ce, I, kina da shaiɗanin aljani tare da ke. Ƙultu sai na ce da shi, wa ma'a kulli insanin, kinan kana nufin kowane mutum ma yana da wannan shaiɗanin? Ƙala, na'am, manzala ce, I, kowane mutum yana da wannan shaiɗanin a tare da shi. qultu sai na ƙara ce mishi wa ma'aka ya rasulullah yunaji dukkanin gama garin mutane har da kai manzon Allah kana da wannan shedanin tare da kai qala na'am yace i ni ma ina da shi walakin Allah sai dai Allah madaukakin sarki a'anani alaihi hatta aslama Allah ya taimake ni akan sa har ya musulunta an gani imamun nawawi rahimahullahu ta'ala yake bayani akan wannan riwaya din kaga nan ya ce fa aslama sai yayi me kenan sai yayi musulunta a wata riwayar fa uslima fa uslima sai ya zama na tsira daga sharrin shi an gani ko fa uslama sai aka tsare ni daga sharrinsa ma'ana yana nan a matsayinsa na kafiri amma kuma an tsare ni daga sharrinsa baya ya cutar da ni an gani ita ma wannan riwaya ce ta inganta al-imam an-nawawi a cikin sharhin al-minhaj bi sharhin sahih muslim sai ce waɗannan riwayoyi riwayoyi ne mashahurai guda biyu ɗaya ta zo da fataha fa aslama ɗaya ta zo da mene da dhamma fa uslama an gane wannan lafazin wanda ya sanya rufa fa uslim fa abin nan fa uslama ko sai shi ma'anarta aslamu ana min sharrihi wa fitnatihi na kubuta daga me daga sharrinsa da fitinarsa wanda kuma ya sanya fataha cewa yake innal qarina aslama min al-islam ma'ana shedanin ya riga ya musulunta yanzu shi ma musulmi ne saboda haka kaga anan ya riga ya musulunta ya zama mu'mini sai imam an-nawawi yake cewa wasara mu'minan ya zama mu'mini la ya'muruni illa bi khairin baya umarta ta da aikata komai siyo alkhairi sosai malamai suka yi saɓani shin wace riwaya ce za a rinjayar tsakanin riwayoyin nan guda biyu ina fata mun gane wannan al-imamu khattabi abu sulaiman yake cewa as-sahih al-mukhtar ar-raf'u abin da yafi inganci wanda ya kamata a zaba shine ayi rufa a ce fa uslama ma'ana an tsare ni daga sharrinsa da mene fitinarsa ina fata mun gane wannan amma malamai ba su sallama masa ba imam an-nawawi yake cewa wa rajah al-qadi iyad shi kuma al-qadi iyad al-yahsubi rahimahullah ta'ala yake cewa al-fath huwa al-mukhtar fataha ya kamata a yi kuma wannan fatahar ita ce abinda tafi dacewa a zaba ina fata mun gane wannan liqaulihi saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam a ta riwayar fala ya'muruni illa bi khairin fala ya'muruni illa bi khairin baya umarta ta da aikata komai sai alkhairi to kaga inda har yanzu bai musulintan ba ko da an tsare ka daga fitina amma zai dinga mene zai dinga aunuma to dan yi kaza mana dan yi kaza mana to amma yanzu baya umartansa da komai sai alkhairi kaga ya zan mumini kenan an gane wannan ko wasu malami suka ce ma suka yi sabani lafazin aslama ana nufin istaslama kenan ma'ana ya miƙa wuya ya jayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan mumini wanda wannan shine zahirin abin da wannan hadisi yake nufi jama'a ina fata mun gane na manzon Allah musulunta yayi sai malamai suke cewa ah to ai mutane sun manta ne annallaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai don haka kaga ashe Allah in ya ga dama zai iya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama dama ya zama wannan shedanin ya musulunta ina fata mun gane wannan jama'a wannan dai ne daga cikin abin da malamai suka faɗa musamman akan wannan hadisi don haka har malamai suke cewa imamun nawawi yake cewa wa'alam ku sani cewa annal ummata مجتمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه الأمة سنة تفاكي تشوى ألا يا تري النبي صلى الله عليه وسلم يا كاري منظم الله دقا ميني دقا دكا نوانا أبو واندا زي إيا فتو مسا أجكين سني أهن تنانين سني كو أهرشن سني babu wani shaidan da zai yi tasiri wajen canza wani abu da Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi an gani sai imam an-nawawi yake cewa wa fil hadisi a cikin wannan hadisi isharatun ila at-tahdhir min fitnati al-qarini wa waswatihi wa igwa'ihi akwai ishara zuwa ga yin taka tsantsan daga fitinar wannan shedanin abokin halitta din da waswasinsa da kuma irin batar wanda yake yi wa mutane fa a'lamana bi annahu ma'ana sai manzon Allah ya ga mana cewa wannan shedanin yana tare da mu a koda yaushe linahtariza minhu manzon Allah ya ga mana wannan saboda mu dinga neman tsarin Allah daga gare shi shi yasa Allah yake cewa wa imma yanzaghannaka minash shaytan yazghun fasta'id billah ashe wannan zungwar da shedan yake mutane ashe akwai nijinka da yawan lokaci ma an zayawa mutum sihiri ko wani abu kamar yadda wasu malamai suke bayyana cewa akan hada baki da shedanin da ke tare da kai a jikinka kuma wani lokaci ko jar rukuya ne zaka yi in kai rukuya zai bayyana in kai mishi magana sai ya ce maka ni ba ni ba ba zan iya fita ba ba wani iya fita bane abokin abokin halittar shi ne ina fata an gane yana halattowa shi ma to kuma yana iya faruwa mutum ya mutu amma rayuwar shaidanin shi ko bata kare ba zai ta yiwu mutum ya gama rayuwar shi ya mutu shaidanin kuma da Allah ya hada shi da shi a wajen rayuwa sai ya zama cewa shi kuma yana nan a raye bai mutu ba da shi ma za a ji har makabarta ya kai da za a binne ka shi sai ya dawo gari ya shiga da rayuwar shi eh wannan aikin nashi ya riga ya kare ina fata an gane to irin wannan ne asalin abin da ake ce ma fatalwa amma asali ba fatalwa ba wai mutum bane ke tasowa daga kabarinsa a'a shi wannan shedan da ya rayu tare da kai sai ya dinga fitowa irin kayanka da irin salon maganarka da irin salon yadda kake abubuwa sai ya dinga bayyana wa mutane yana musu wasu abubuwa ya ce ai wane ne ya dawo ai ran da mun ga wane ma a gari kaza ko a wuri kaza a'a wannan shedanin naka ne yake bayyana wa mutane an gane wannan amma wanda ya mutu har abada ba zai dawo ba kun gane karatun yanzu kamar da ibnu qayyim ya tattauna wannan a cikin kitabun ruh a shaka yana iya faruwa wasu bayan wani ya mutu ya ce ai wallahi ran da mun ga wani a wuri kaza da siffan shi da komai kai wannan ma shine kawai ya bayyana wa abokanansa ko ya dinga zuwa wa matarsa ko wani makamancin wannan ko yayansa ko ya je ya firgita wani ko kila akwai wani wanda ya masa wani abu na cuta shi aljanin zai zuwa ya je kashe wancan mutumin ma ko ya dinga zuwa ya firgita shi da irin sifar wanda aka riga aka kashe din sai ai ina rufe ido ko sai in gaishe na min gizo yana zuwa mu sai dinga firgice cewa gashi nan gashi nan shi yana ganin shi amma kuma ba ganin shi shine asali game da fatalwa ba fatalwa bace asali wannan shedanin karin din shine wanda yake dawowa yake yin waɗannan abubuwan a madadin mamacin Allah ta karatun ya fito shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tiyara wala hamata wala safar wala ghul babu alghulu za mu zo makaranta kitabul tauhid me alghul eh fatalwa ba wata fatalwa a musulunci in kaga an ce fatalwa to wannan abin ne ya faru Allah ya sa mun gane kun ga hadisi kwaya daya amma yayi tarassa da yawa ana ta kwasa ilimi a cikin sa ko haka malamai ke karantarwa jama'a Allah ya ji kan malamai Daka jama'a kun ji ashe an ambaci wannan ne an gane an ambaci wannan saboda me eh kun yi shiru na'am an ambaci wannan saboda ka gane cewa kana tare da shedani don haka dole ka dinga neman tsarin Allah daga wannan shirin shedani shi yasa din zaka karatu ka ce a'udhu billahi me yasa wani yana zuwa karatu ya fara kasuwa ya dinga hamma kenan ya dinga miƙa kenan ko a masallaci za a karatu wani ya dinga gingiri kenan ga wannan ma nashi ya tashi gingiri tashi shi ina fata mun gane wannan sai ga in dai maganar rayuwa ne bajau kake malam baka koge zau amma da an zo makarantar din karatu an dinga gingiri kenan to akwai matsala karin ɗinka baya son karatu kai kuma ka zo ka zo ne sai kai karatu shi kuma baya son kai karatu saboda haka an ba da ambatan Allah ba da neman tsarin Allah ba karatun bai yiwa jama'a ko tana zuwa makaranta ya sa mata ciwon kai mai tsanani kullum ta je makaranta ta dawo gida kaga shaidanin jikinta yana da tasiri kenan saboda kaga akwai da za a yi yawan ambaton Allah da yin wasu abubuwan da za su nisanta shi daga gare ka shi ne taimaka maka wajen samun aikata ayyuka na alkhairi ba tare da ka rudu ba Allah ta'ala ya samu dace ina ganin bar wannan hadisin haka kada a ce mu muna dama hadisi ko hmm ko sai akwai dama hadisi ba a karatu haka wasu malamai suka faɗa ne Allah ta'ala ya samu dace الخامسة والعشرون حديثنا عشرين دبير قال أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج عن ابن جريج عن أطاء قال wannan hadisi an karbo shi daga malam Ibrahimu dan Al-Hasan shi kuma daga Hajjaj shi kuma daga Ibn Jurayj shi kuma daga Ata Ibn Abi Rabah shi kuma daga wa qala akhbarani Ibn Abi Mulaika yace Abdurrahman Ibn Abi Mulaika ya bani labari wannan tabi'i ne jama'a mai girma kware da gaske mu ga mu kadan tsuntan malaman ne muna faɗa ba duka ba malami ne sai da ya koyi karatu a wurin sahabbai guda hamsin daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai da ya karatu a wurinsu ibn abi mulaika kenan an gane wannan kai shine wanda yake jin labarin irin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa irin na yadda rayuwar mutum za ta kasance a ƙarshe wai zai fara aiki irin nan aljanna a ƙarshe ya koma aiki ƴan wuta ya shiga ina wuta Allah ka tsare mu da sauransu shi na karwaci wata addu'a mashhuriya daga gare shi na cewa Allahumma inna na'udhu bika an nuradda ala aqabina aw nuftana an dinina ya Allah muna neman tsarinka daga juyawa akan digadigan mu a baya ma'ana Allah muna neman tsarinka kada a wayi gari mun yi ridda mun bar addinin musulunci ta hanyar aikata shirka ko wata bid'a mai kafirtarwa ko wani makamancin wannan aw nuftana an dinina Allah muna neman tsarinka kada a fitine mu a cikin addinin mu gashi addini kana amma a fitine ka a cikin sa kai tarjima da mutane kai ta cin naman mutane kai ta abubuwa na tashin na rashin na rashin ainihin wato tabbas wanda zai ja maka azabar Allah to shine addu'a ce mai karfi kware da gaske Allahumma inna na'udhu bika an nuradda على أعقابنا أو نفتن عن ديننا الله تعالى يجيكم ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة يباد الأباري شيكم يجيشوا عن عائشة رضي الله عنها دقنا عائشة أم عبد الله حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نانا عائشة تاشي فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا na rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gani zata lailatin a cikin wani dare fadhanantu annahu dhahaba ila ba'd nisa'ihi kun ji jama'a kun ji gaskiyar labari sai nayi zaton cewa ko ya tafi wajen ɗaya daga cikin matansa ne fatahassastuhu dan haka na dinga bin diddigi na dinga bibiyan shi dan in gane ina yayi fa idha huwa raki'un aw sajidun yaqulu ina zuwa sai na same shi yana sallah a wani wurin da ya ware a wata riwayar fil masjid a masallaci kamar na faɗa mana ko a riwayar Imam Tirmidhi da Abu Dawud an gane wannan cewa sai ya same shi a masallaci ta same shi a masallaci ma'ana wurin da ya ware yana yin sallah a gida an gane wannan to ai ya kamata in ta sami shi yana sallah ta sallama ko amma ba ta sallama din ba don haka da ta same shi yana sallah fa idza huwa raki'un aw sajidun yaqulu sai na same shi yana cikin ruku'i ko kuma yayi sujada yana cewa subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta ta samu manzon Allah yana sujada manzon Allah yana cewa subhanaka sarki ya tabbatan maka wa bihamdika dukkanin yabo da jinjinawa sun tabbata gare ka Allah la ilaha illa anta babu abin bauta bisa cancanta sai kai ku ji tsantsar tauhidi jama'a eh faqalat sina na aisha take cewa bi abi wa ummi fansar uwana fansar ubana da uwata gare ka ya manzon Allah innaka lafi sha'nin wa inni lafi sha'nin lafi akhar lalle kai kana cikin wani sha'anin ka daban ni ma ina nawa sha'anin daban aka da kuma aka bari shi yana can yana ganawa da Allah yana sallah yana roƙon Allah yana yaban Allah ita kuma tana can tana kishi an gani tana ta bin diddigi tana bibiyar tana CID ta gano ina ya je kuma da ya je din ma ya taba ko bai taba ba saboda haka ta sa hannu a cikin gashin ta taba ta ji duk da yana sallan bata sauya bata hakura ba ta sa hannu ta ji eh a to lahiya lau ba matsala yanzu eh ba matsala sallah yake shi a ai shi wannan zargi a wurin mata ai komai karanta sai ta yi ware akan namiji in dai karatu akwai wanda kai na Aisha karatu ne a duk matan duniya akwai ta manzo Allah sai ya ce ku koyi rabin addinin ku a wurin wannan yaje yarinya amma bai hana ta yin kishi ba amma kaga kishi da ba na huka bane bata tashi ta je ɗakin wata jina ta buga kofa ba ke ke bude jarababbiya ranar ɗakin na ma cikin zokin min kaza ba ruwanta da wannan ba ta tada hankali makota sun ji ba a'a kishi ne ake smart kishi jama'a irin na masu hankali da kuma ilimi ta ce na same shi yana sallah sai na same shi yana ainihin wato faɗin subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta sai ta ce bi abi wa ummi fansan mahaifina da mahaifiyata gare ka ya manzon Allah innaka lafi sha'nin wa inni lafi akhar lalle kai kana cikin wani sha'anin daban ni ma ina cikin nawa sha'anin daban khalafahu Abdurrazzaq amma Abdurrazzaq ya saba wa Ibn Abi Mulaika a wannan riwaya ina fata an gane ma'ana akwai riwayar da ya kawo ainihin wato ta saba wannan wannan hadisi sahihi ne akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi allabin hadisi na 450 da da 400 da 70 da 85 haka nan shi kanshi imam an-nasai a cikin sunan dinsa allabin hadisi na 3971 da labin hadisi na 1130 hadisin ibn abi mulaika daga nana aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda qala akhbarani ishaq ibn mansur qala mal imam an-nisa'i yake cewa akhbarani ishaq ibn mansur qala akhbarana abd ar-razzaq qala akhbarana ibn jurayj qala akhbarani ibn abi mulaika anna aisha qalat malam ishaq da mansurin ya ba mu labari inji imamun nasa'i shi kuma ya ce malam abdulrazak ya karantar da mu ƙala yake cewa malam ibn juraij shi ma ya karantar da mu shi ma ibn juraij babban malamin hadithi ya jama'a za mu zo yi magana a kansa insha Allah ta'ala fil qadim saboda yanayin lokaci ƙala ya ce akhbarani ibn abi mulaika malam abdurrahman ibn abi mulaika ya ba mu labari anna aisha ta qalat nana aisha radiyallahu anha ta ce iftaqattu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama zata laylatin wata rana na binciki manzon Allah na dan bibi annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani dare sai ban same shi ba fa dhanantu annahu dhahaba ila ba'd nisa'ihi sai ni zaton ya tafi wajen wani ɓangare ne na matansa fatahassastuhu sai na je na binciki inda yake na biɗe shi thumma raja'tu sannan sai na dawo fa idha huwa raki'un aw sajidun sai kawai na zo na same shi yana ruku'i ko yana sujada yaqulu yana cewa subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta subhanaka وبحمدك لا إله إلا أنت sarki ya tabbatar maka da dukkanin yabo ya tabbata gare ka babu abin bauta bisa cancanta sai kai faƙultu sai na ce bi abi wa ummi fansar mahaifiyata da mahaifina gare ka ya kai manzon Allah innaka lafi sha'anin wa inni lafi akhar lalle kai kana cikin wani sha'anin daban ni ma ina cikin wani sha'anin daban ni ina can na binciken ina kake kila ma ka tafi ɗakin wata ne kai kuma ashe kana nan kana ainihin wato yin sallah ina fata an gane wannan a riwayar muslim ta ce fawaƙa'at yadayya ala baƙwani ƙadamihi ƙadamahu sai hannayena suka fada a bayan kafan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa fil masjidi alhali yana cikin ina masallaci ma'ana yana wurin da ya saba yana yin sallah wa huma mansubatani a lokacin manzon Allah ya kafe wannan kafar tashi an gani ya kafa kafafuwan nashi guda biyu gaba daya ina fata an gane wannan yawwa wannan kenan to amma wannan riwayar da ta zo take cewa wa huwa yaqulu ta ji manzon Allah yana cewa اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك kaga riwayoyi ne daban-daban ta iya ko dai a lokaci guda ko kuma a wani lokacin na daban hakan ta ƙara faruwa sai ta ji shi kawai yana ainihin wato sujada yana karanta wannan addu'a yana cewa ya Allah ina neman tsarinka da yardanka ta hanyar fushinka ma'ana Allah ya fushi da kai ya kyale kai ta aikata abubuwa na barna ba tare da an nusar da kai an kuma baka ikon tuba gabarin aikata wannan laifin ba ma'ana kana neman tsarin Allah daga me fushinsa Allah ya yarda da kai kada ya fushi da kai wa bi mu'afatika min uqubatika Allah ina neman tsari da kariya daga azabarka kada ka azabtar da ni ka bani lafiya da zaman lafiya kada ka azabtar da ni ina neman tsari daga uqubarka an gane wannan ko sai kuma yace a'udhu bika minka Allah ina neman tsarinka daga azabarka la usi sana'an alayka ya Allah bazan iya kaiwa makura wajen yabo da ambato gare ka ba anta kama asnaita ala nafsika ya Allah kai innan kana nan dai kamar yadda ka yaba wa kanka ina fata mun gane wannan a wata riwayar haka ainihin wato sami manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗi Allah ta'ala ya samu dace karkashin wannan hadisin jama'a malamai suka ce wannan ya nuna mana cewa ashe taba mace kawai baya warware alula dan da da ana Aisha taba manzon Allah da sai ce shikenan kin bata min sallah biki kyauta ba haka ne ko haka bane manzon Allah bai haka ba ya ci gaba da yin sallar sa har zuwa lokacin da ya idar an gane wannan ko wannan kuma shine mazhabin wani Abu Hanifa النعمان ابن ثابت al-kufi an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace amma imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad da sauran malamai da yawa daga cikin malamai suka ce taba mace yana iya warware alula sai dai sun yi sabani wajen yin bayanin haka din to amma abin da suka bada amsa akan wannan shine cewa duk wanda ya shafi mace da nufin ya ji daɗi kuma ya ji daɗin to wannan zai war alwala saboda me za a iya samun fitan mazi tare da shi haka ne shi kuma zai yana warware mene alwala Allah ya samu gane wannan jama'a yawwa ce dan idan idan tabawa ne wanda ya shafi jin daɗi kuma an ji daɗin an gane wannan zai iya warware alwala amma ko da an taba da nufin jin daɗin sai ba a samu kuma jin daɗin ba to wannan baya warware alula an gani amma aure in shafi'iyya suka ce ta mace kawai yana ainihin wato wari alula musamman idan ya zamto cewa an taba ta ne taba wanda ya zama cewa asalin jikinta aka taba ba wai jikin zaninta ko wani abin da ya zama akwai shamiki tare da ita ba Allah ya sa mun gani a to an hana mai eh an hana yin mari so da ka taba mace a rance mafi inganci jama'a baya warware alwala sai dai idan ya zamto cewa tabawa ne wanda aka yi da nufin jin daɗi kuma aka samu jin daɗin kuma abin da jin daɗin ke haifarwa ya haifu mun gane wannan to dama nan automatikiyyan mun san cewa me alula ta riga ta warware ina fata mun gane wannan haka malamai suka faɗa an gane wannan ko yawwa sannan wannan hadisin ya nuna mana cewa ashe idan aka yi sujada kwantar da kafafu ake yi ko ko ana kafa kafafuwan ne ban ji ba ana kafa su ne ashe suwa kalli ina alƙibla an gani wanda wannan ya nuna maka kuma cewa ashe manzon Allah yana hada kafafuwan ne in ya sujada in aka sujada ba a barin su a buɗe ko da an kafa su din ya ake musu ana haɗe su ne haka sai a kafe su ainihin wato suna kallon alƙibla kaga wannan hadithin ma ya ƙara tabbatar mana da wannan kamar yadda na Aisha radiyallahu anha ta ainihin wato bayyana a wancan batu na alula mun san ya tabbata hadisi ingantattu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci kan yi alula sannan ya sumbaci matarsa ya sumbaci matarsa sannan kuma ya tafi masallaci ma mutane sallah ba tare da canza alwala ba illa iyaka rigimar da kenan wasu malaman sun ce wannan hususiya ce ta takaiti ne ga manzon Allah shi kadai amma da yawa daga cikin malamai gaskiya sun ce wannan bai ba hususiyar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam kowa zai iya yi an gane wannan ai so kaga kuma sun bata galibi yana jawo me jin dadi haka ne ko baka bane to amma shin ya haifar da abin da jin daɗin don jin daɗi ke sa isun ba'ai kun yi turus ko kuwa sumbatan mace mai ke sa a yi shi ka taɓa ganin mutum da ke cin fushi da tashi hankali kawai ya ja sumbacin a tashi saboda tsawon fushi a saboda kwanci hankali saboda soyayya ne ina fata mun gane wannan to idan an yi babu laifi in dai bai haifar da abin da yake haifuwa ma'ana an yi din sai mu ce ya je wani ɗan sanyi a wandansa kaga ai zance ya riga ya ɓaci kaga dan mazi ya fita dole sai an je an yi wanke an kuma canza mene yawwa an wanke abin nan al'aura sannan kuma an yi me an wanke wurin da ya taɓa sannan kuma an canza alula Allah ta'ala ya samu dace zaka jama'a wannan shine abin da malami suka ainihin wato faɗa musamman game da wannan hadisi za mu zo mu ji wani hadisin kuma na gaban mai tsawon gaske wanda shi za mu zo akan shi a darasi na gaba insha Allah ta'ala saboda ƙwarewar lokaci za mu tsaya a nan abin da muka karanta daidai Allah ya sami tare a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana buƙatu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙonka ka ji kan bayinka muminai waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah muna roƙonka mu maka samu cika da imani Allah ka sami kyakkyawan ƙarshe اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين الذين يقاتلون في كل مكان الذين يقاتلون في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان اللهم اكتب لهذا الدين عزا ونصرا واكتب لمن آذاه وعاداه ذلا ومهانا اللهم دمر الكفر وأهله اللهم شتت الكفر وأهله اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم أمتنا على الإيمان وعلى سنة نبيك غير موتلين اللهم ارزقنا خاتمة ترضى بها عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا فثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بوجهك من الرياء والسمعة نعوذ بوجهك من الرياء والسمعة اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نعوذ أن نبتغي بعلمنا وجه غيرك وسواك نعوذ بك أن نبتغي بأعمالنا وجه غيرك وسواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته